إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwanmu da saduwanmu a wannan masallaci na alfirdaus da ke wannan unguwa ta sabon gari a garin da magaran jihar zandar jamhuriyar niger a wannan marici na ranar juma'a daren subdu 21 ga watan zulka'ada wata na goma sha ɗaya a cikin jerin watanni na musulunci bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan biyar 2026 miladiya cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala da ganin damansa da yassare wasa da hore wasa za mu ci gaba da karatun littafin hisnul muslim min azkarul kitabi wa sunna wallafan shayin malami abu abdurrahman sa'id bin ali bin waf al-qatani Allah ya kansa da rahama yau za mu tashi darasi na 34 cikin wannan littafi muna cikin azkaru sabayi wal masa wannan zai zama to darasin mu na uku a cikin azkaru sabayi wal masa za mu tashi kan addu'a ta takwas wance zikiri na takwas a cikin jeren giyar azkar da mala ya kawo mana wanda suka tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallam yana yin su a safe da yamma wanda kamar da muka yi bayani azkaru saba ana yin su ne bayan asuba kafin kullowar rana na maraice kuma bayan la'asar kafin hada rana wannan shine lokaci da ake aka aka fi so mutum ya yi wa'annan azkar kamar da mun yi bayani akai a darasa da suka gabata yadda ya tabbata a Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina yau zamu tashi zikiri na takwas shine Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa ant Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa a'udhu bika min 'adhab al-qabr la ilaha illa ant sai mu karanta ta bi Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت wannan zikiri a rawaito shi ne daga sahabi nufai'u bin al-harith bin kalada radiyallahu anhu shi wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ɗansa ana ce mai abu abu bakrata yana da ɗa abu bakrata ko kuma afon yana da ɗa bakarata ya ake ce min abu bakarata yana da ɗa ne bakarata to shi wani ɗan nashi bakarata ya kasance kullum yana jin mahaifinsa yana karanta wannan addu'a so uku da sai so uku da mareci sai ki ce min ya abati inni sami'tuka tad'u bi hadhihi al-adiya salasa marratin sabahan wa thalatha marratin masa'an ci yaji baban sai na yi karanta wannan zikiri sau uku da sai sau uku da da mareci sai shi baban nasa Nufai ibn Haris yace inni sami'tu hunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yad'u bihinna kulla sabahin wa masa'in salasa marratin yace wa ana uhibbu an astanna bi sunnatihi yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne a duk safi da mareci yana karanta wannan zikiri sau uku ce to ina so in koyi da sunnan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama kenan shine ya rawaito wannan zikiri daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Nufai'u bin Haris wanda hadisin yana cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 5919 Saint Milk Catrobendis haka yana cikin Amalul Yawmi wal Laila na Imam An-Nasa'i hadisi mai lamba 22 kuma haka Imam Al-Bukhari ya kashi cikin Al-Adab Al-Mufrad haka Sheikhul Allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ya inganta ingancin wannan hadisi cikin littafinsa tuhfatul akhyar shafi na 26 nan wannan zikiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin shi a safi so uku da yammaci ma so uku mutum yana ce Allahumma afini fi badani ya Allah ka bani lafiya a jikina ai sallimni min al-afat wal amrad fi badani ina Allah ka kubutar da ni ka kubutar da jikina daga dukkan cututtuka shine al-amrad sallimni min al'afat al'afat jami'i na al'afat al-musiba kenan ka gode da ni daga musibu wal amra da cututtuka fi badani a jikina shine ma'ana Allahumma afini fi badani kenan Allah ka bani lafiya a jikina ma'ana ka kubutar da ni daga dukkan musibu da cututtuka wanda suke samun mutum a jikinsa idan ka wannan kana roƙon lafiya ne a gangan jikinka na gaba sai maza Allah ce Allahumma afini fi sam'i kenan Allah ka bani lafiya a shi na to ai ji yana daga cikin ai gangan jiki ko to nan bayan an wadi gangan jiki a dunkule a general to kuma yanzu an particular a keɓance alal khas za a ambata mana a cikin jiki a ko su gaɓoɓi wanda suke da mahimmanci wanda idan Allah ya tsare masu to mutum zai samu tsira da rabota duniya da lahira amma in mutum aka yi rashin sa'a wa'annan gaɓoɓi ba a samu ba yadda ake so ka kiyaye su ba to za su iya zamantowa sanadiyar taɓewa da halakar bawa a duniya da lahira to waɗannan gabobi guda biyu ne manzo Allah mata adam Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari kenan Allah ka bani lafiya a jina ka bani lafiya a ganina to sai malamai suka ce kaga wannan khasun ne ba da am bayan an wadi jiki a dungule kuma aka keɓance wani nau'i na gabobi na jiki shine da shi da gani na ka ce Allah ya baka lafiya wayannan gabobin guda biyu to me sirrin da yasa aka kebance su biyu li'annahum at-tariqu ila al-qalbi malamai suka ce saboda mi su ne hanya zuwa ga zuciya mana ji da gani hanyoyi ne zuwa ga zuciya alladhi bi salahihi yasluhu al-jasadu kullu wanda ita kuma zuciya idan ta gyaru dukkan jiki zai gyaru wa bi fasadihi yafsudu al-jasadu kullu kuma idan zuciya ta bace da dukkan jiki zai bace kamar da manzo Allah tabbatar mana ce ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu yace ala wa hiya al-qalb yace a jiki akwai ta tsoka ko ta gaba idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru idan ta bace dukkan jiki ya bace manzo Allah ce ala ku saurara hiya al-qalb ita ce zuciya to wayannan gabobi guda biyu da shi da gari hanyoyi ne zuwa ga zuciya to shi yasa kake roƙon Allah baka lafiya a jinka ma'anan baka lafiya a jinka kenan Allah tsare ma jinka kaka saurara abin saban Allah da duk wani abu da Allah ya haramta a saurara na sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake da gulma da maganganun batsa da duk wani abubuwa da wanda Allah ya haramta wa bawa ya saurara kenan Allah taimake ka wajen jinka ya zama to abin alkhairi ne maganganu na alkhairi wa'azi karatun Qur'ani da sauran maganganu wanda suke kyawawa kenan Allah tsare ma jinka saboda daga wannan jin ne zaka iya jin abin da zai iya kai ka zuwa ga tabewa ga halaka mudiba maga manzo Allah hadisi yake cewa duk wanda yake sauraron kiɗa subba fi uzunihi al'anuka yau malkiyama za a zuba dalma narkakkiya annuhas shi ne dalma za a narka ta a zuba ma mutum a kunne hukuba ga wanda yake sauraron kaɗa kaɗa wanda hadisi ne ingantacce daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga shi saka ce Allahumma afini fi sami Allah ka bani lafiya a jina ma'ana ka tsare min jina wajen daga sauraron duka ababen da suke na haramun na gaba ka ce Allahumma afini fi basari Allah ka tsare min gani na ma'ana zama to mai kiyaye gani na daga kallon dukkan abin da Allah ya haramta zaman to zaka takaita ganin ka zuwa ga abin da yake na halal musamman mu yanzu a zamanin nan na kafafen sadarwa rezo sosiyo kaga mafi yawancin mutane suna da manyan salololi kuma ana shiga kafafen sadarwa kuma ga abin da ya ƙara sauƙaƙe mutane wannan wifi wifi ko ina zaga mutum yana kallon duk abin da idan shi ke gani a cikin kafafen sadarwa tiktok ne facebook ne youtube ne da sauransu to kaga dole ke ne kama kanka saboda mafi yawanci a wannan kafafen sadarwa sharrin da ake yada ya fi alheri yawa saboda masu yada sharrin su suka biya akan masu yada alheri to kaga mutum ya ma idan shi linzami saboda in kana kallon wannan abin na saban Allah da na haramu to zai iya kai ka tabewa ga halaka to shi yasa ce Allah ya baka lafiya a ganin ka ma'ana Allah ya baka ikon tsare ganin ka daga kallon dukkan ababe da suke na haramu ne to wannan shine to kaga wannan gabobi ne masu muhimmanci ji da gani wanda mu yanzu a zamanin nan suna taka rawa sosai wajen mi tabewa da halakan mutum kace zaka saki kunnen ka komi ka ringa shi ko idan ka komi ka ringa gani wannan zai iya kai ka zuwa ga tabewa ga halaka shi yasa kenan bawa dole ya nemi taimakon Allah ba shi ikon kiyaye waɗannan gabobi masu muhimmanci jin sa da ganin sa zama to kana amfani da su cikin bi hanyar da Allah zai yarda ba hanyar da za ta janyo ma kushin Allah ba ma'ana shine hanyar saman Allah sai kuma ka ce la ilaha illa anta ya manzo Allah ci gaba da cewa la ilaha illa anta babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai kai ma'ana yana nufin sai kai Allah subhanahu wataala babu wanda ya cancanta abota masa sai kai Allah ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri ya Allah lalle ni ina neman tsaron ka daga al-kufr kafirci ana ka tsare ni kafirci kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yana neman tsaron Allah daga ni kafirci saboda kafirci yana kai mutum zuwa ga mi tabewa da halaka duniya da lahira da kuma asara aljanna tunda Allah ya alƙawari duk kafiri ba zai shiga aljanna ba kaga da abin da zai kai ka zuwa ga kafirce ma Allah to ka nemi tsarin Allah mu yanzu a zamanin nan ababen da suke kai mutane ga kafirci suna da yawa wani zaka ga saboda son duniya wani saboda son kuɗi ko saboda son mulki ko kuma ma yana so ya musguna ma wani ko ya ga an lalata ma wani rayuwar shi yana iya zuwa ya kafirci a mai bokanci da tsubbu da sauransu a raba shi da Allah a sashi abin da shi kanshi ya san kafirci ne amma saboda yana son bukatar shi tafiya ta duniya to zai iya gaya wannan ma'ana duk abin da zai kai ga zuwa kafirci kana neman tsaron Allah Allah tsare ka daga aiki ko magana ko kudace abin da zai kai ga zuwa kafirci na biyu kuma ka ce wal faqri Allah yana neman tsaron ka daga talauci saboda talauci yana kai mutum zuwa ga mi ku diba ku ganin manzo Allah hada kafirci da talauci sai malamai suka ce to shi kanshi talauci yana kai mutum zuwa kafirci inda yanzu akwai mutane da za ga saboda raunin imani da rashin tsoron Allah wani Allah ya jarabce shi shi kaga talauci ya manzo Allah ya koya mana mu nemi tsarin Allah da shi ba a roƙon Allah talauci saboda talauci ba abun so bane ko babu wanda yake so ya tsinci kanshi a talaka to amma mi kaddara ce Allah ya wasu za su zamanto talakawa wasu za su zamanto mawadata idan Allah ya ka talaka ana so kai hakuri ka dau wannan kaddara kuma shi da talauci da wadata duka jarabawa ce in Allah ba ma mutum kuɗi ko wadata jaraba shi ne yake ga wannan abin zai amfani da shi ta hanyar da Allah ya dace kai kuma da Allah ya ka talaka za ka yi haƙuri a kan talaucin da Allah ɗora ma ba za ka ringa hasada da ƙyashi ga wanda Allah musu wadata ba ko ƙazafi da shari da nufinsu da wasu miyagun ababe kenan za ka yi haƙuri kenan shi talauci ba a roƙon Allah amma kuma za ka nemi tsarin Allah daga talauci saboda ni talauci yana da shi'umci yana iya kai ka zuwa ga aikata abubuwa da yawa yanzu ko wani ban Allah da aka samu shi saboda jahilci talaka ne to duk da bai samu kuɗi ba bayan sallah ai yan jarida suka hira da shi ba aka ta yada kafafen sadarwa aka ce to kai mun ji labari an ce wai kai in baka da kobi baka baka sallah ce kwarai ba me yasa yace to ya za yi sallah cikin shi babu kobi shi da Allah ya shi ba kobi kuma shi zai zo mai sallah kaga wanda daga jin ta san jahilci ma'ana da Allah bai bashi ba abin da zai ci to shi ma ya za a yi ma Allah sallah kai shi a zamanin shi a jahilci shi sallah kama an wani da Allah yake shi bai san ba kan shi yake ma to kaga irin wannan mutum har a zo ana hira da shi da yan jarida a irin wannan har a lokacin dan jarida yake ce bai to kai yanzu a bangaren abinci mai kai so ya ce wara ya fi so ya ce to yanzu an nasa aka dama ma wara za ka yi sallah ya ce to da farko dai a tsaya shi dama wara mataki-mataki ne akwai matakin ƙasa akwai matakin tsaka-tsaki akwai matakin ƙarshe ya ce to ɗimin na ƙarshen ya ce za a mai damu kaza ne wanda nono ya fi yawa a cike haɗi ya ce to ina sa aka mawana za ka yi sallah ce a haidayen kullum za ka mu to gani ba wannan ko musulmi ne wa ake hira da shi ba to kaga yanzu wannan shi mai kai shi wannan talauci kuma ga jahilci to kuma wani talauci zai iya kai shi kaga ya wuta daga addinin musulunci kun sai yanzu a nan Nijar an yi bincike kiristoci da suke mai da mutane kiristanci da yawa akwai waɗanda suna amfani da talauci shi yasa suke zuwa ƙauyuka dama mafi yawanci ga jahilci kuma ga talauci yayin su yi su bujuro muku da abubuwa kawai da kaɗan kaɗan ya gaga sun mai da kiristoci wani ya gaga an bujuro mai ta hanyar dukiya wani ta bangaren aiki za a bashi wani ta bangaren an je an yaye muku wani wata epidemi ta zo a garin ku wata annoba da sauransu su je su magance muku kuma su mai da ku kiristoci to kaga daga ciki akwai hanyar da ake mai da mutum ya yi asara addinin sama ta hanyar ne in talauce mai yaji ya shigo na addini saboda ne zai samu su ababe na abin duniya to kuma haka nan a ɗaya hannu akwai mutane da suke zo ake musu tsafi saboda yana ga talakan ya zai kuɗi ya ji a mai tsafi wani ya sadaukar da baban shi ya yi sakarifiyan baban shi ko mamman shi ko mutane biya ko a ce jinjire za a kawo sai an yanka su an yi kaza to shi yasa manzo Allah ce mu nemi tsaron Allah daga talauci saboda talauci yana sa mutane suna abubuwa iri iri wani kaga ya bar hanya ya wuta daga addinin musulunci wani ya je yana bokanci wani ya je yana sai da kwaya wani ya je yana damfara wani yana sata wani hatta yanzu waɗannan mutanen wanda suke kida na fasuwa su je su sace mutane yan fashi da wane ne kaga su ma wasu wajen neman kuɗi ne suke a haka su sace mutane to kaga irin wannan duka talauci yana janyo wannan to shi yasa kace Allah tsare ka daga talauci ma'ana Allah tsare ka daga talauci kar talauci ya saka ka saki hanya kai asara addinin ka duniya da lahira to shi yasa manzo Allah ya koya mana mai wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr Allah ka tsare da kafirci da talauci kuma ga cewa a'udhu bika min azabil qabr kuma Allah yana neman tsarin ka daga azabar kabari in Allah ka tsare daga azabar kabari la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai kai salasa marratin mutum zai wannan addu'a ne so uku kenan kullum ana so da safa kai wannan addu'a so uku da marice ma kai so uku kaga kana roƙon Allah ya baka lafiya a jikinka in kana da kaga Allah na baka lafiya a jiki Allah na baka ikon kiyaye jinka da ganinka kuma kana neman tsaron Allah da kafirci da talauci da kuma azaba kabari to kaga Allah zai tsare ka to wannan shine zikiri na takwas a cikin azkarus sabai wal masa da ake ana shi so uku da safi so uku da marice kamar da tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga sahabin shi Mufai bin Haris sai zikiri na tara hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sai mu karanta hasbi Allahu la ilaha illa huwa عليه توكلت وهو رب العرش العظيم kenan shi kuma wannan zikiri an rawaito shi ne daga sahabi Abu Darda shi wannan Abu Darda sunan shi Uwaymir bin Amir kusan akwai sabayin manzala sallallahu alaihi wasallama wanda dai an fi sanin sai da alkunya me alkunya shine a ce ma baban wani laraba suna da wannan al'ada ana cewa baban wani zaka ga mafi yawanci duk sabon manzo Allah zaka kwana da alkunya to su al'ada ce a cikin laraba ce baban wani yanzu misali manzo Allah kaga shi alkunya shi ne ake ce mai abul qasim baban al qasim to suna da wannan alkunya to akwai sahaban da alkunya su tabar da sunayen su inda zaka tambaye dalibai diya daga cikin daliban ilimi har wasu ma malama zaka ga wani ka tambaye shi sunan wani yanzu misali kaga yanzu abu darra zaka ga hadisi an ce an abi darra amma ba kowa bai san sunan shi ba kaga sunan shi ne Uwaymir bin Amir Abu Huraira kaga nan ana Abu Huraira akwai abin san sunan Abu Huraira sunan shi Abdurrahman bin Sakh Ad-Dawsi al-Yamani dan kasar Yaman ne misali Abu Musa al-Ash'ari daga ana an Abi Musa al-Ash'ari shi ma ba kowa bai san sunan shi sunan shi abdullahi bin qais haka akwai abu zarar gifari shi ma kaga an ce ana bi zarar gifari shi ma kaga kunya ce amma sunan shi menene jundubu bin junadata jundubu bin junadata abubakar abubakar ba sunan shi bane ba abubakar as-siddiq asalin sunan shi ne abdullahi bin usman amma kaga da zaka tambaye mutane giya wayo ba cikin gaba garin mutane ba cikin dalibai maka ce mai suna abubakar ba kowa bai sani ba amma asalin sunan shi ne abdullahi sunan baban shi usman to shi ma baban nashi an fi sanin shi da alkunyar shi shine abi quhafa sai da zaka ji an ce abubakar bin abi quhafa to shi abubakar din sunan shi abdullahi shi kuma abi quhafa sunan shi ne usman sannan asalin sunan shi ne abdullahi bin usman da za ka ce a cikin sabon manzala wani ne abdullahi bin usman to ba kwa bane zai samu mashi abdullahi bin usman shine abubakar bin abi kuhafa to wannan sahabi abu darda uwaymir bin amir yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala tsira da mun ci Allah sabbata gare shi ce man qala hina yusbihu wa yuna yumsi sab'a marratin hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة wannan hadisi yana cikin Abu Dawud hadisi mai lamba 581 wanda kuma Abdulkadir Al-Arnaud ya inganta isnadinsa a cikin kenan sunan Abi Dawud haka yana cikin zadul ma'ad na ibn al-qayyim al-jawzi a mujalladi na biyu shafi na 376 wannan zikiri abin darda yake cewa manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce man qala hina yusbihu duk wanda ya ce lokacin da ya wayi gari wayuna yumsi da kuma lokacin da ya shiga mareci sab'a marratin so bakwai hasbiyallahu لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة wanda ya gwada zikirin so bakwai da sahi so bakwai da mareci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce kafahu Allah Allah zai isan masa ma ahammahu min amri dunya wal akhirah duk wani abu da ya dame shi na al'amarin duniya da lahira Allah zai yaye ma kuma duk wani abu da kake son samu a cikin al'amuran duniya da lahira Allah zai baka ma'ana abu biyu ne Allah zai ma kafahu Allahu ma ahamma min amri dunya wal akhirah duk wasu ababe na damuwoyin duniya da suka dame ka ko na lahira to Allah zai yaye masu kuma duk wani buri ko duk wani bukata da kake nema a duniya da lahira to Allah zai baka kaga yanzu wa mai nema Allah biya mai bukata hai ka ringa wannan zikirin da sai so bakwai da sahe da maraice so bakwai manzala ce duk wanda yake duk wasu bukatoci da kake da na duniya da lahira na alkhairi to Allah zai biya ma haka kuma duk wasu abu da ya dame ka na cikin al'amarin duniya da lahira to Allah zai yaye ma shine mace ce hasbi Allah me hasbi Allah bi ma'ana kafani Allah ta'ala fi kulli shay kace ni Allah ya wadatar mini ya isan mini a dukkan komai na al'amari na ana kai baka neman komi a wajen kowa a wajen Allah kake nema mai kankatin mai kowa mai komi alladhi lahu khaza'inus samawati wal ard wannan taskokin arzikin samai da kasai duka hannunsa suke alladhi huwa yut'imu wa la yut'am shine mai ciyarwa ba a ciyar da shi alladhi bi yadihi malakutu kulli shay wanda dukkan mabudan alkhairai na komai na hannunsa to kace kai ya wadata maka ya isa maka baka neman komai a wajen kowa ya a wajen shi kuma shine mai komai mai kowa kuma arzikin komai a hannunsa yake to shine kace hasbiyallahu bi ma'ana kafanillahu Allah ya wadatar mini ya isa mini ma'ana da abin da nake nema ni Allah kaɗai na sa a gaba a wajen shi nake nema abin alkhairi a wajen shi nake nema haka neman tsari a wajen shi nake nema to shi yasa manzo Allah ce shi kuma Allah ya alkawari tunda kace kai Allah ya wadatar ma Allah ya isa ma komai na alkhairin duniya da lahira kana nema a wajen shi duk wani tsari kuma da kake nema a tsare ka daga cikin sharrika a nan duniya da lahira a wajen Allah kake nema to shi kuma Allah ce to shi kuma tukuici shine shi kuma zai wadatar ma tunda ka ce shi Allah ya sama to shi kuma Allah zai nuna ma dan shi duk wanda ya dogara da shi to fa huwa hasibuhu to Allah zai wadatar masa to shine kace hasbi Allah Allah ya wadatar mu Allah ya ishe ni Allah ya isa muna a komi ma'ana gare shi nake neman komi kai kace kuma la ilaha illa huwa kuma kace babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi alaihi tawakkaltu ai alaihi tawakkaltu ai alaihi i'tamadtu a gare shi na dogara ma'ana dogaro na ga Allah ne ban dogara da kowa ba yasa aka ga Allah ce wa tawakkal alal hayy allazi la yamut ka dogara da Allah rayayyen da baya mutuwa yanzu a duniya dole ka dogara da shi a kaddara ma ko da bai juya ma baya ba kuma kaga dan adam bai da garanti dole zaka iya dogaro da shi a rayuwa to yau da gobe wata yana iya juya ma baya to ko bai juya ma baya ba yana iya mutuwa ko in ya mutuwa kaga shikenan to amma shi Allah dai tashi ce ya wata siffa ya ce ka dogara da Allah rayayyen da baya mutuwa ana kaga duk wanda ya dogara da Allah babu asara babu haɗuwa saboda shi rayayye ne kuma baya mutuwa kullum yana nan da haka kenan duk abin da kake nema a wajen shi zaka samu to amma wanda ba Allah ba bai da tabbas kuma yana iya mutuwa in ya mutu to kenan yaya to shi saka ce alaihi tawakkaltu ga Allah kadai na dogara ma'ana duk wani abu na alheri a wajen Allah nake nema kuma haka duk wani abu na neman tsari a wajen shi nake neman ya tsare kuma yake ce wa huwa rabbul arshil azim kuma dai shi dai wannan Allah da nace ya wadatar mu ne kuma shine abin bauta da gaskiya kuma gare shi na dogara kace kuma shine ubangijin al'arshi bai girma to manzo Allah ce duk wanda wannan adda sabo shi yasa adda ana so in kana da kana halarto da ma'anarta lokacin da kake cewa hasbi Allah a ranka ka ringa jin Allah ya wadatar mu ne ya isan mu ne duk wani abu na al'amura na kawai na dogara ne da Allah Allah kadai nake nema ya bani in abin bayarwa ne in abin tsarewa ne Allah kawai nake neman kariyarsa da tsarewarsa kuma gace da Allah ka dogara ba ka dogara da kowa ba wani da cikin mutane akwai wanda wa kai da karshe ne zai tuno da Allah in wani abu ya zo mai kawai abu da zai tuno akwai wani akwai wance akwai kaza akwai hanya kaza baya tuno akwai Allah ya gano ce Allah kaza ya same ni Allah kama mu wuta sai ya ji ya ida balayi da kurdawa dama da yamma ya ga duk babu ya ce to bari a kuma ga Allah kina kame da Allah wa darni zai kyale ka amma ka mai da shi ofremiwa abu yana shigo ma cikin al'amarin ka ya ka tuno da Allah to kai tsaye ya Allah kama da wannan shine sirrin da yasa zamu ga annabawa da bayan Allah na gari daga abu ya zo musu koda na matsala ne Allah kai su gyara tuno mu diba annabi nuhu ai afwan ba annabi nuhu ba annabi yunus lokacin da ki ya hade shi me ya fara tunuwa ai ki yana hade shi me ce yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin cayi babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai kai Allah lallai ya kasance cikin azalimi kaga Allah ka mai dauki to shi yasa mu ma in kana so Allah rinka kama dauki cikin gaggacin al'amarin ka to ka dogara da Allah kuma duk abu in ya zo ma a cikin al'amarin ka ka fara tana Allah da farko kaga tana akwai wani akwai wanci a Allah zaka fara tunawa to in ka fara tana Allah to shi zai kama dauki kuma haka ce Allah zai kama dauki ai ka san dai ba mala'iku bane zai tura daga sama ba a cikin bayan Allah ne zai tilasta wani ma abin da shi kanshi ko bai sama mai dalili ba Allah zai tilasta saboda ka roki shi Allah to zai tilasta wani ko da abin bukata ne ko na abu yamma amma kace za ka hara nema a wajen mutane to shikenan sai kai ta wahala to shi yasa wannan zikiri yana da sirri mai girma hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kenan manzo Allah yana yin so bakwai da sai so bakwai da mace mu ringa yi domin mi manzo Allah ce duk wanda ya wannan to Allah subhanahu wataala zai isa masa dukkan ababen da suka dame shi na al'amarin duniya da lahira kuma muka diba wannan jumla ta zo a cikin alkur'ani a cikin wata sura ƙarshen suratul tauba aya ta 129 Allah ce fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim wannan shi da ƙarshen suratul tauba Allah ce fa in tawallaw idan su mutanenka suka juya da ba suka ƙin imani da kai suka ƙibin wannan alkur'ani da ka zo da shi suka ƙibin sunnaka kai manzon Allah da Allah ce to faqul ka ce musu hasbi Allah ni Allah ya isan mini la ilaha illa huwa kuma babu abin mota da gaskiya shi kuma alaihi tawakkaltu kuma a gare shi na dogaro wa rabbul arshil azim to daga kenan mu yi kokari mu ringa wannan yana cikin azkaru sabawan masa so bakwai bakwai ake to kuma ana yan wa za mu gane kenan zikiri da za a ce ayi so kaza duk duniya babu wanda ya isa ya ce ma kai abu so kaza in ba manzan Allah bane ba abinda mutane ya ba sani ba yanzu kun ga zaka ringa ji a rezo sun siyo da wane ne ya ga kawai ya bada wani zikiri ya ce ai so 100 kaza 111 777 333 to ga tambaye shi ana ka samu wani shi ba da adadi wanda na zikiri a ce a zikiri so kaza duk duniya babu wanda ya sai wannan ne manzan Allah saboda shi kanshi adadin ibada ce tunda da za ta mika mai hikima mai sirri mai sajesin da yasa aka ce ai abu so kaza babu idan me yasa aka ce ai kawai ibada ce yanzu misali da muke sallah azhar raka hudu la'asar hudu magariba uku asuba biyu isha'i hudu dan Allah akwai wanda ya san hikima da yasa aka yi azhar hudu magariba uku asuba biyu inda aka tambaye ka me hikima me sashe sun da yasa ake azhar hudu amma magarba uku azhar al'asba biyu daga dai ko haka Allah ya ce kenan shi kanshi a ce ayi abu so kaza shi ma addini ne he Allah ne ne ce ayi kaza ko annabi ya ce ayi kaza kaga yanzu wannan zikirin manzo Allah ya ce ayi so bakwai wani ya tambaye ka me hikima da yasa ayi so bakwai saboda haka manzo Allah ya ce ayi so bakwai to da haka kai ma yanzu da wani zai ce ma wani zikiri kai so kaza ka tambaye shi shi adadin da aka ce ayi so kaza wani ne ce kai ne daga aljuhunka ko kuma manzo Allah ne in ba manzo Allah bane ce ba kenan ba ka ce mutane su yi kaza ba saboda akwai zikirin da ake bane shi mutlaq kawai manzo Allah zai bar mutane ne a sake ce ko kai kaza kenan nan ba a ce ba kai su tunda ai azkar din ma bi ne yanzu ana ai mun gani akwai zikirin da za a ma muqayyad za a ma limit a ce ai ma determinant one number a ce kai su kaza akwai kuma wanda kawai zaka ji an yi shi ba yanzu misali wannan zikirin da muka yi da baya Allahumma afini sono aka ce zai uku uku to amma na bayan shi shi kuma Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi adami min khalqika fa minka wa da kala sharika lak falakal hamdu lak shukr kaga shi wannan ba hadu bane adadi ba to tunda ba hadu adadi ba kawai ɗaya ne zaka yi kenan yanzu wannan da wani zai zo ce ba to kai so biyar a ce to aina shi manzon Allah da wadi bai ce ba ai so kaza kenan shi yasa malamai suka kasa azkarin gida biyu suka ce akwai azkaru muqayyada akwai mutlaqa akwai zikirin da aka musu kaidi aka ce so kaza za a yi su to wannan so kaza haka ake so kai ba ƙari ba da yi akwai kuma zikirin da aka barka a sake mutlaq ne kawai an barka ne a sake ɗaya ne mafi karanci ake so kai in kana so in ka ƙara ba laifi bane tunda kai ba ce ma ba su kai so kaza to matsalar wani ya zo ce ba ko kai kaza so kaza to a tambaya a ina ne samu abu na biyu akwai wani malami da ake ce mai bakar abdullahi abu zai yana da littafi da tasihu du'a a cikin littafin ya kawo maganar malamai tun daga zamanin sahabban manzon Allah da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har zuwa lokacin shi duka yanzu da mutuwa shi bai wuce ba shekara 20 da wani abu malami a ƙasar Saudiya a cikin wannan littafin na tasiri du'a yace jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malamai da suka yi bincike kaf hadisan manzo Allah wanda suka yi bayani akan azkar da addu'o'i sun samu cewa duk wani zikiri na manzo Allah bai ta wuce 100 ba shi yasa kaga duk littafin azkaran ka dauka dauki wannan littafin ne sul muslim ka dauki azkar na Imam an-Nawawi ka dauki al-kalimat tayyib na shakul islam ibn taymiya ka dauki alwabil sayyib na ibn al-qayyim ka dauki duk littattafan da malamai suka rubuta na azkar zaka ga duk zikiran da suka tabbata daga manzon Allah ba su ta wuce 100 ba shi yasa ce to a karkashin haka duk zikiri da kaji an ce ma kai shi indai nan budin ya wuce 100 to ba na manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam saboda shi manzon Allah duk abin da yake dora al'ummarsa abin wanda kowa zai iya yi amma kaji an ce zikiri ya 101 to ba na manzon Allah bane 300 700 1000 70 tunda manzo Allah yake bai taba da zikiri wanda ya wuce 100 ba in kuma ka ga an ce ayi so kaza kan to wannan ba hadisi bane wanda ya tabbata ga manzo Allah hadisan da suka tabbata ga manzo Allah duka azkarin da manzo Allah ya mutane ba su taba wuce 100 ba saboda mi ya zo ne domin ya sauƙaƙa ma al'umma 100 din shine wanda kowa zai iya amma ka diba kaga an abu ya wuce 100 to a dar ma ba kwa ke iya ba yanzu a cikin azkarin sa ba za mu zo mu gani manzo Allah sunnanta mana kullun a zikirin sahiya da marice kai istighfari so 100 kai subhanallahi wa bihamdihi so 100 kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir so 100 shi kowa ke mana to ina ga in yauce wannan shi wanda manzo Allah ya bada ma kaga su guda 100 ne ba kowa bai ke yin shi to ina ga in yauce wannan to amma zaka yi wani an ce ma akwai zikirin da ake shi 70 kai daga jin 70 kai ka san dai a hankalce dai wannan mutum ya zo yana ce a zai 70 yana da wahala to shi yasa mu rike wannan ka'ida ce da malamai suka bada cewa da zikirin da kai ga wuce 100 ba na manzon Allah bane saboda malamai duka sun bi su diddige duka azkarin da suka tabbata daga manzon Allah ba su taba wuce 100 ba da haka kenan mu rike shi ba da number adadi na yin zikiri wannan manzon Allah ne kadai yake da hurumin wannan saboda shi kanshi adadin ibada ne babu wanda yake baka adadi in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam zikiri na goma اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي سمكنا اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم حفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي wannan zikiri na goma a cikin azkarus sabai wal masa sahabin da ya rawaito shi shine Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa Umar bin Khattab Abdullahi dan Umar yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mutunci Allah su tabbata gare shi ya kasance yad'u bi hadha du'a fi kulli sabahin wa masa yana karanta wannan addu'a a kowane safiya da yammaci wa kana yaqulu ya kasance yana cewa Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amin rawati Allahumma ihfazni min bayni yadayya ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي wannan hadisi imamu abu dawud ne ya rawaito sa da ibn majah abu dawud ya rawaito shi a cikin sunan na abi dawud hadisi mai lamba 574 saint mills wasan 14 ibn majah shi kuma hadisi mai lamba 300 da 871 turwa min luisan sosan kuma albari ya inganta shi a cikin sahih na ibn majah a mujalladi na biyu volume na biyu fajina turwa santaran da shafi na 332 ma'ana da hadisi ne ingantacce mazala sallallahu alaihi sallama abdullahi dan umar ya kasance yana karanta wannan zikiri a duk safiya da yammaci mazala ya kasance yana cewa allahumma inni as'aluka al'afwa ya allah lalle ni ina roƙonka al'afwa afwa rangwami shine al'afwa Allah yana roƙonka ka rangwanta mini ka mini afwa afwa kuma shine Allah ya fi ma kurakuranka kuma ibada kai amsa ma shine afwa ma'ana in Allah ya rangwanta ma bawansa inda ya kure sai ya fi masa inda ya gaza a cikin harkar ibada kuma sai ya amsa to Allah yana roƙonka ka mini afwa wal afiya kuma ka bani lafiya fid dunya wal akhirah a duniya da lahira Jina Allah yana roƙonka rangwami da lafiya a duniya ta da lahirata. Al'afiya shi ne difa'ullahi anil abdi al'asƙama wal balaya. Malamai suka ce abin da ke da al'afiya shi ne bawa difa'ullahi shi ne kariyar Allah anil abdi daga bawa al'asƙam game da cututtuka wal balaya da bala'o'i. Ina ka kace Allah baka lafiya ma'ana ya kare ka daga cututtuka da bala'o'i. shine ma'anar al'afiya to nan kuma da karo ki Allah ya baka lafiya kace Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah Allah ya baka rangwame da lafiya a duniya da lahira sai kace Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya ya Allah ina roƙonka rangwame da lafiya fi dini a addini na ma'ana Allah ka tsare mini addini na da abinda zai iya cutar mini da addini ko in yi asara addini to Allah ka kare ni haka wa duniyaya da duniyata da abin da zai iya cutar da ni a duniya ta Allah ka tsare ni daga wannan abu wa ahli da iyalina da abin da zai samu iyalina na bala'o'i da cututtuka Allah ka tsare su wa mali haka da dukiyata Allah ka tsare mu ita daga mi al-gharq wal har was sarika ma'ana Allah ya baka lafiya a cikin dukiyarka malumin suka ce shine da abin da zai iya cutar da dukiyar nan dirmiyewa a cikin ruwa a ce kai ɗan kasuwa ne a an ɗauko ma kayanka a saman bato a cikin jirgin ruwa to Allah tsare kan wannan kayan su dirmi a cikin ruwa wal harku shine alhariq shine gobara Allah tsare dukiyar taka daga ka ai gobara da laƙume wannan dukiyar taka baki daya wasariqatu haka kuma da sata ka asace kaga yanzu kana wani addu'a Allah zai tsare dukiyarka daga mi sata ko lalacewa ko konewa inda ka ce wa mali Allah ka kare ka bani lafiya da rangwame a cikin dukiya ta ma'ana ka tsare ta ga duka abu da zai iya cutar da ita sai na gaba ka ce Allahumma stur aurati Allah ka suturce mini al'aurata Imam an-Nawawi a karkashin sharhin wannan hadisi yake cewa hiya kullu ma yastahi al-insanu minhu idza zahara asalin asalul aura abin da yake da asali al'aura da muke wadi shine da abin da mutum yake jin kunya idan ya bayyana da abin da idan ya bayyana zaka ji kunya to wannan shine yake ce al'aura sai sai kaga mutum zai ji kunya a ce al'aura shi ta bayyana ta gaba ko ta baya to amma nan abin da ake ni da Allahumma stur aurati mala yace wal murad minha ha huna kullu aibin fi shay'in fa huwa aura duk wani abu na aibi duk wani al'aura ne ma'ana kana nufin Allahumma stur aurati Allah ka rufa mu asiri shine mu a Hausa mu ma'ana Allah ya rufe aibubukanka Allah ya rufa mu asiri a cikin duka al'amuranka to kaga kana so Allah ya rufa mu asiri a cikin duka al'amuranka to ka ringa wannan zikiri tunda ka roki Allah Allahumma stur aurati kace Allah ka lillibe mu al'aurata ma'ana Allah ka suturce kamun rufin asiri shine Allahumma stur aurati sai kace kuma wa amin rawati Allah ka amintan mini da jin tsoro na ar-rau'atu a larabci shine ne al-faza'u wal khawf al-faza'u shine firgici wal khawfu da tsoro mana Allah ka amintar da ni daga firgici da tsoro shine wa amin rau'ati amin min al-amri ne imana Allah ka amintar da ni daga dukkan wani tsoro da firgici shine wa amin rau'ati Allah ka amintar da ni daga dukkan wani firgici da razani da tsoro yake ce Allahumma hafizni min bayni yadayya ya Allah ka tsare ni ta gabana duk wani abu wanda zai iya cutar da ni ta gabana Allah ka tsare ni wa min khalfi da ta bayana shine al khalf Allah ka tsare ni da duk wani abu wanda zai iya cutar da ni daga bayana zai zo min ta bayana Allah ka tsare ni wa an yamini Allah ka tsare ni ta dama na shine yamin Allah ka tsare ni ta dama na duk abin da zai cutar da ni ta dama Allah ka tsare ni wa an shimali haka ta da hagun ina shine ashimal Allah ka tsare ni ta hagun ina dai wani abun da zai iya riska da ko ya cin muni wanda zai cutar da ni ta hagun Allah ka tsare ni yaka cewa min fauki haka ta sama ta sama na ma'ana duk wani abun da zai zo min ta sama na wanda zai cutar da ni kace to Allah shi ma ka tsare ni shi yaka ce to wa uzu bi azamatika kuma ina neman tsari da girman ka ya Allah ka tsare ni an ughtala min tahti a kisfe da ni ta ƙasana shi ne an ƙogutala min daji ma'ana a zo mini kwatsam ba zato ba tsammani ta ƙasana a kisfar da ni shi ne an ƙogutala asalin shi daga al'iratiyar ne abin da yake da al'iratiyar a larabci shi ne an yi utal amuru min haisu layu sha'ada abu ya zo ma ta inda baka tsammani kwatsam ba zato ba tsammani to yi ce allah ina neman tsarinka da tsare ni na gami a kisfe ni ta ƙasa ma'ana anan mutum yana neman tsarin Allah daga dukkan hanyoyi da za a iya cin maka domin a hallakar da kai ko a cutar da kai daman za a cutar da kai ko dai a zuma ta gaba ko ko ta baya ko ta dama ko ta hagu ko ta sama ko ta ƙasa to wayannan aljihatu sit bangarori guda shida gaba baya dama hagu sama ƙasa to duk ka roki Allah tsare ka duk wanda zai zo ma domin ya cutar da kai shedani ne na mutum ko na aljan to Allah tsare ka daga wannan ai iblis ya alƙawari cewa zai fatar da dukkan ɗan adam lokacin da Allah ya ce ka je an tabar da kai tunda an saka kama annabi adam su je da kakiya to ka je kai halakakke ne tababbe ne me yace qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim wannan cikin suratul araf ayata 16 Allah ce so saboda Allah ka tabar da ni ka rubuta ni cikin taɓaɓɓu halakakku ya ce to ni kuma na yi alkawari la'akwa udan na lamun sirata kan musaƙi ba dai saboda annaba adam bane ba aka taɓa da ni aka kore ni daga aljanna ba to ni kuma na ɗau alwashi da alkawarin sai na halaka duka iyalin shi duka wanda za su zo daga tsakar shi sai na halakar da su kuma ya ce halakarwa shi ne la'akwa udan na lamun sirata kan musaƙi zan bi in tare musu tafarkin ka madaidaici ma'ana duk wata hanya wadda za ta sadar da su zuwa ga Allah to zan je in dakile ta in zai in zauna akan wannan hanya in hana su su sadu zuwa gare ka kuma yace sun mala'atiyan nahum sannan kuma zan zo musu min baini aidihim ta gaban su wa min khalfihim da ta bayansu wa an aymanihim ta damansu wa an shama'ilihim kuma da tagodinsu kuma yace wala tajidu aksarahum shakirin kuma zaka same su mafi yawancin su ba za su zamanto masu gode ma ba za su zamanto masu butulce ma ne wannan wa iblis ne yake wannan wannan Allah ya hakato mana a cikin suratul a'raf aya ta 16 da 17 to kaga iblis shi kanshi alƙawari zai halaka mutane ta gaba ta baya ta dama ta gum to shi yasa manzo Allah yake wannan adda Allahumma fazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika min qatali min tati Allah ka tsare ni ta gabana ta bayana ta dama ta ta hagum dina ta samana kuma ka tsare ni da kisfe da ni ta kasa ta kaga mutum yana wannan Allah zai tsare shi daga wani sharri ko wani cutarwa da za a nufe ta da kai zuwa gare ka daga wayannan bangarori guda shida ko daga iblis ne da rundunarsa shedanun aljanu ko kuma daga mutum ne ma in aka so yi ma wani abu na cutarwa kuma ya Allah dama ya ba mu labari ya ce kul wal qadiru ala an yubasa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum a cikin suratul an'am aya ta 65 Allah ya ce ka ce musu Allah mai cikakken iko ne akan ya turo muku da azaba daga saman ku ko kuma daga ƙasa to shi yasa ka nemi tsarin Allah ya tsare ka daga duk wani abu na azaba ko na cutarwa wanda zai zo daga wayannan bangarori guda shidda wannan shine a takaice wannan zikiri na goma a cikin wannan littafi na ko kuma ce zikiri na goma ba a cikin wannan littafi na sunan musulunci an duba da lokaci yake na zamu tsaya na insha Allah wata abin da muka faɗa na didi Allah ya sami tare ya lada kuskure kuma Allah ya fi muna Allah subhanahu wataala ya ƙara muna zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasashe namu na musulmi musamman wannan kasa ta mu ta Niger Allah ya kare mu daga dukkan sharrin makiya da ma hassada da wanda suke neman dukkan wani shari ko wani abin ke samu wannan kasa masu shiruwa Allah ya shirya da su wanda kuma ba za su shiru ba muna rufa Allah tsare mu daga sharri Allah subhanahu wataala wannan damuna da muke tinkara Allah sako mana damuna mai albarka matsalolin mu duka Allah ya yi mana bukatun mu na alkhairi Allah biya mana Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan turbata addinin musulunci karkashin karantarwar littafinsa alkur'ani da sunnonin ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam Allah dare mu da shari da fitintunin zamani wanda suka riga mu gidan gaskiya daga cikin iyaye da kakanni da malamai mu Allah ji kansa gafarta musu Allah sa sun huta kuma Allah raya mu kan musulunci Allah kyauta da karshen mu lokacin mu yayi marasa lafiya mu da wanda suke gida da wanda suke likita duka Allah ba su lafiya kuma Allah kare mu da lafiya sanya mana albarka a cikin lafiyar tamu Allah subhanahu wataala dukkan masu larurori da matsaloli Allah ya yi musu masu bukatu na alkhairi Allah biya musu Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mana rayuwa ya mana rufin asiri duniya da lahira Allah sa aljanna fi dausin duniya tambaya ce yake wai kama mutum yana sallah da liman kaddara yanzu sallar isha'i da zabi zaman dai ya warko ba za a zauna ba ka dago daga sujjada ta biyu to akwai ana samu a cikin mamu wanda zaka ga zai zabura ya tashi tsaye eh ya tashi tsaye eh ga ashe zama ne zai to yayi komo ya zauna da aka yi da sallah ya sujjada guda biyu dai ba adi kenan anan ba zai sujjada ba saboda sallar da liman wannan albarkacin sallar da yake da liman liman ya dauke min kenan ba sai yayi ba inda a ce shi ɗaya ne ke sallah yayi wannan kuskuren misali maimakon a ce da zama zai tashi wannan shine zai amma an tare da liman ne mutum ba sai yayi ba irin wannan kan ta sauka